أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Kutubar mu ta yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta yi magana ne akan rashin ɗebe kauna daga samun rahama ta Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba. Kutubar tana farawa kamar haka. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake gudanar da al'amarinsa yadda ya so, wanda yake bayarwa da kuma ƙara bayarwa, wanda yake hanawa ga wanda ya so, ba wai don ya kishe, zai hana ka ba wai don baya son ka a'a yana son ka. Wanda kuma ya san abubuwan da mutane suka ƙoƙoye a kirzunan a kirazan kirji. wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na ayan Allah yake Allah shine ya sani ku ku ba sani ira da annabin Allah tsara tabbata da fiyayyen abin halitta shugaban mu masoyin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gami da iyalan gidansa da kuma sahabbansa baki daya wanda ya kirga waɗanda suke kirba ƙauna daga samun rahmar Allah cikin halakakku. Kuɗibar ta ci gaba da cewa, bayan haka ya ku ‘yan uwana musulmi, ina ma kaina wasulci da ku da kuke sauraron ku a daidai wannan gaban da dukkaninmu mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, wanda yake faɗa a cikin littafin da yake cewa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala to duk halin da ya shiga Allah ya yi alkawarin sai na ba shi shi Allah haka Allah shi ya kuma kwana ko shakka babu hutubar mu ta yau da yaddan Allah subhanahu wata'ala za ta yi magana ne akan haramcin ɗeba kauna daga samun rahmar Allah maɗaukakin sarki da kuma yarda da rabon da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta mu dubar ci gaba da cewa ya ku ɗan wana musulmi ko shakka babu ɗan adam a rayuwarsa cike take da wasu abubuwa guda biyu na ɗaya sai wani lokaci ya zo maka cike da abin alheri kai ta murna kai ta murna kai ta gode wa Allah wani zubin kuma shin kwanakin da ka ɗibo ce nan fa na rayuwanka sai ka ga an juya ko na bakin hausawa mai dama haka duniyan take juyu juyu ko wato ya ji shi a cikin ruwan zafi kaga shi ma haka rayuwa ta ɗibe shi to haka shi ma ɗan adam wata rana shin kwanakin da ya ɗibo sai wata rana kwatsam kawai sai ya fada cikin wasu kwanaki na tashin hankali ko dai ya rasa mahaifinsa ko ya rasa mahaifiyarsa ko ya rasa ɗansa ko ya rasa dukiyarsa kamar yadda ya faru da al'umma a cikin wannan makon da muke muna jajanta mu ɗan kasuwa da suke asarar dukiyoyinsu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mayar musu da mafi alherin ɗan uwa ma wanda aka musu gobara kashi kashi muna amfani da wannan daman muna jajanta musu Allah subhanahu wataala ya mayar musu da mafi alherin to haka rayuwar take shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya maka a cikin alqur'ani mai girma suratul fusilat yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah yake la yasamu al-insanu min tiqa'il khayr wa in masahu sharru fa yaqutu qanut ɗan adam in ji Allah yake baya gajiya da roƙon Allah abin alheri Allah ka bani kuɗi na je maka Allah ka bani kuɗi na gina gida Allah ka bani kuɗi na sai moto Allah ka bani kuɗi na yi na yi na yi na yi adam haka zai taro da Allah ba da kautawa ko ba haka bane Allah ya ce wa in masahu sharru fa yaqudul qanun da wani mugun abu ya same shi so daya sai ya manta Allah sai ya ɗeba ƙauna daga samun rahamar Allah sai har ya rika tunanin ma wai shin Allah ma ya san da shi kuwa shin Allah zai iya fitar da shi daga cikin wannan halin kuwa ya kai ɗan'uwana da kake sauraron mu kar ka yadda ka ɗauki irin wannan ɗabi'ar wannan ɗabi'ar ta saba wa karantarwar addininka ta saba wa karantarwar annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kai ɗan uwana shin mu ne fa akwai wanda za ka ga yayi ta addu'a yayi ta addu'a ba ka kautawa Allah ka bani haihuwa Allah ka bani zuri'a Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani da ya ɗan gagin shiri sai ce kai ai likitana ya tabbatar min ba zan haihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya ɗauko likitan ya ɗaura shi a matsayin shi ne ubangiji su tun da har ya faɗa yake likitan shi ya tabbatar mai ba zai haihu wannan ɗan wana haɗari ne su mutane na kwarai da suke neman irin wannan ba sa ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah. Ya kai ɗan wana, kafin kawowanka wannan shekarun da daɗewa ta karanta a cikin Alƙur'ani, kaɗan daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma wasu bayan Allah. Kamar annabi Zakariya, kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kutuban ta ce maka, karanta mana fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa nabbi'uhum an dhayf ibrahim karanta musu ya kai annabi na ba su labarin annabi na annabi ibrahim wanda ya kwata shekaru saurara ka ji ba shekaran shi ba goma ba ba da yayi bai haihu ba shekaran shi kamar yadda malamai suke cewa ɗari da ashirin bai haihu ba amma yayi cewa Allah Allah, Allah, kai ke bayarwa ba ni ba. Matarki ta yi shekara tamanin, tamanin faɗa da babban murya, tamanin ba goma ba, tamanin babu haihuwa. Ya ɗeba ƙauna daga rahmar Allah bai ɗebe ba. Shi ya sani cewa ba mai gida ba ne ke sa yaro a cikin cikin mata. Allah ne inda mai gida ne Allah mutane da yawa sun dauko sun sa na sai kuma Allah sai ko gashi Allah ya aiko mai da shi ne Allah ya ce wa nabi umma bai islami karanta musu labarin bakin annabi Ibrahim izdaqalu alayhi fa qalu salama lokacin da suka shigo gidansa suka ce masa amincin Allah ya tabbata a gare ka nan da nan yace a yanka musu dan maraki dan maraki ba rago ba dan maraki ɗan ƙaramin saniya aka yanka aka gyara sai ya san iki sai ya ce to wa'in nan fa akwai matsala domin ba wanda za ka kawo mai nama ko yanka ɗaya ciki ka san akwai matsala sai ya ce musu inna minkum wajlun to fa mu muna tsoron ku suka ce na tsoron karka ji tsoro inna nubashshiruka bi gulamin alim muna maka bishara ne ai mun zo maka bishara ne ai za ka haihu ɗa namiji ma bayan ɗa namijin zai zamanto mai ilimi bayan ilimi kuma zai zama annabi a annabi ibrahim sai ga mun zama a mafarki yace a abashartumuni ala an masani alkibar kuna mun bishara ne da haihuwa bayan shekaru na ɗari da ashirin yanzu sai zan haihu fa bima tubashirun to bisharan ne kuke mun suka ce qalu basharnaka bil haqq mun rantse da Allah wanda ya halicce ka ya halicce mu da gaske muke za ka haihu shine wancan ɗayan sura wa imra'atuhu qa'imatan sai matan tana tsaye ko fa sakkat wajaha har ta dan mara dukkan ce eh ni ya su wai ni za ka yi Allah ya ce a haka Allah yake yi ce wallahi da gaske za ka haihu wala ta kun min alqanti kar ka zamanto cikin masu ɗeba kauna daga samun rahmar Allah to da yaji an faɗa wannan ka san shi annabin Allah ne sai ba su amsa yace qala wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa zalim kai kuma sani babu wanda yake ɗeba kauna daga samun rahmar Allah sai wanda yake dama ka kace kenan shi ba batacce ba ne dama wurin Allah yake nema alaji sai ga shi kuma Allah ya baki kai Allah sai ya ce wa min wara'i ishaqa yaquba tun da abun ma ya zama haka bayan wannan za mu ƙara maka da wani haihuwan kuma ko kenan ƴan uwana sai baka wani daga samun rahmar Allah shine mutum ya ce Allah ba zai masa ba bayan ya riga ya san Allah ne ya yi masa rai, ya yi masa lafiya, ya yi masa wadata, saboda haka duk girman abin da kake nema wurin Allah, kar ka taɓa tunani da minti ɗaya cewa Allah ba zai maka. Daga lokacin da ka fara wannan tunanin, ɗan wana to matsala ya Allah ya fi mana. Ya kai ɗan wana, ƙara karanta ɗayan kissar mana, wanda ita ma ba kai ba yaranka ya haddace ita ma Qur'ani ko yara mata da iyayenmu mata har rubuta wannan kissan suke yi a littattafai da hannunsu kissan annabi yaqub alaihi salatu wassalam lokacin da ya rasa yaron sa wanda ya fito shine annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya shiga damuwa damuwa sosai tare da cewa shi annabin Allah ne Allah ya nuna masa yaran sananan da ransa amma damuwa na ina son na ga yaro shi ya ƙara fara shi a cikin wannan har ya zamanto ganin sama ya ci da yaro na biyu ya ƙara ɓacewa ba ai daga nan ne magana ta taso kawai yaro na biyu na ƙara ɓacewa da aka je wancan garin aka auna aka auna aka sa abin awo a cikin kes ɗinsa a cikin buhunsa kes ɗinsa ko a cikin buhunsa aka rike shi suka dawo suka ce wallahi wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina sai faɗa musu yace ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wala tayasu min rawillah ku koma ku je ku binciko min Yusuf abin da ya fara faɗa kenan da ɗan uwan nan nasa kada ku ɗeba kauna daga samun daga samun rahmar Allah domin babu mai ɗeba kauna daga samun rahmar Allah sai wa'anda suke kafirai haka annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin wannan sura kai dan uwana kai musulmi dan me za ka rika tunanin halin da kake ciki Allah ba zai baka mafita ba bayan gashi kana ji Qur'anin ka yana gaya maka halin wa'anda ba su yarda da Allah bane na ɗeba ƙauna daga samun aburin Allah Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan kuba ta farko ke kuɗi ba ta biyu ci gaba da cewa ta yi bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuɗi ba ta ci gaba da cewa ya ku ƴan uwana mu ƙara karanta kissan ɗayan bawan Allah mana wanda ake kiran shi da suna annabi ayuba alaihi salatu wassalam wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana a cikin alkur'ani mai girma wurare daban-daban ya zo a surat anbiya kamar yadda ya zo a surat fat Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin zai yi kai wata rashin lafiya ne ke damunka ka je wannan asibitin an kasa dacewa ka je wancan an kasa dacewa kai har kasar waje an fitar da kai alaji an dawo ka fara tunanin cewa shi kenan kai yanzu ai ba za ka warke Germany nan ba an je England nan an je passport ina har ya fita har ya ne maganin ka na nan inda Allah subhanahu wataala ya tsaya jira Allah yake yi kai tawakkali ka yadda da shi shi ne yake yi ba wani ba sai yayi maka Allah yake shi wannan annabi Ayuba annabi Ayuba alaihi salatu wassalam ya kwace shekaru fiye da goma sha yana rashin lafiya babu haka nan ake kawai malam ciwo sai ƙara tsananta yake ciwo sai ƙara tsananta yake amma fa bai daina kuka wa Allah subhanahu wa bai daina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala zikiri ba bai daina ambatan Allah ba har sai da laluran ta yi yunkurin kama harshensa wanda da shi ne yake ambatan Allah a wannan lokacin sai ya ce ya Allah to fa ga wata lalura ta kama ni Allah kai ne kadai ke iya bada lafiya Allah ba ni lafiya abin da yake wa Allah kenan kai ne kadai ke iya bada lafiya Allah ba ni lafiya sai sa yake wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin tausayin masu jin tausayi Allah bi kadda ni daga wannan lalura na rashin lafiyar nan da nake Allah yake fastajabna lahu tunda dama annabi na ne ya ƙara miƙa wuya gare ni Allah yake sai na ansa masa a duba ba tsawon shekaru goma sha yana kunce zai yi kai gashi ma da lafiyar kana yawo da laluran naka shi bai na kwance ne Allah yake fastajabna lahu sai muka ansa masa muka baki lafiya muka mayar masa da iyalansa da dukiyoyinsa duk da ya rasa ya kai dan uwana ina son kai ta dabburi sosai akan yanda Allah subhanahu wataala ya warkar da annabin nan annabi Ayyub alayhi salatu wassalam ba da kuma gama fada ba wannan ya je Ingila ya je Germany ya je Jamus ya je ina ne ko ba ga muka fada ba da Allah subhanahu wataala ya kawo ma annabin sa waraka cewa yayi masa urkud birjilika buga kafarsa a ƙasa kai kallon ikon Allah yanda Allah ke lamarinsa in ka koma gida ka ƙara karantawa surat mal urkun hirjilka buga kafarsa a ƙasa kai kallon ikon Allah yanda Allah yake da yaqini da imani wannan annabi annabi ayyuba alayhi salatu wassalam ya buga kafarsa a ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa masa sai ga lafiya ta Allah ya ce nan da ka buga kafa a ƙasa ruwa kuma zai bulbulo hada muktasalun baridun wa sharab ga ruwa nan ya bulbulo ka diba mai sanyi malam ka sha ka wanke jikinka ba kai kafara ba saboda haka laluran da ke damunka laluran da ke damun dan uwanka laluran da ke damun mahaifinka kar ka taɓa ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah cewa Allah zai warkar da ke. Bi Allah, inda Allah yake sa waraka wallahi inda ba taɓa tunani ba ne. In wanda ya imani da maganin baturan ne sai ga nuna maka wani magani na naira talatin arba'in a ce ka gani. Sai kuma ka sha ka warke. Me Allah yake nema wurinka? ka ji tsoronsa shi yasa kutubar ta fara da cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah a yanayin da ya samu kansa Allah ya yi alƙawarin sai ya ba shi mafita ya kai ɗan uwana kar ka yadda ka zamanto cikin masu ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirga wanda yake cikin masu ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah a cikin halakaku manzon Allah kai tsaye ce ya halaka inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Ubaida Udalatu bin Ubaidillah al-Ansari bin Ubaid al-Ansari yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce salasatul la tasalu anhu mutane guda uku kar ka tambaye yaya makoman su za ta zama saurara ka ji ba mamaki kana ci Allah ya kare ni na daya rajulun nata Allah azza wa jalla rida'u mutumin da ya yi yunkurin sa irin mukami na Allah domin mene lidai na Allah shine girman kai mutumin da ya ɗauki girman kai ya ɗaura ma kanshi domin Allah shine kaɗai babba mutum ya ɗauki girman kai dama hausawa sun ce rawanin tsiya girman kai bai taɓa kawo alheri ba ko akwai wanda ya taɓa ganin girman kai ya kawo alheri bai taɓa ba girman kai rawanin tsiya to duk wanda ya ɗauki wannan Allah ya ce sai na halakar da shi domin kayana ne sannan wanda ya ɗauki gauto na Allah jiji da kai buwaya yake shi sai ya buwaye kowa saboda ɗan kuɗin da Allah ya ba shi ba ka ce ɗan kuɗi da nake so sai ɗa ne duk kuɗin da kaga Allah ya baka to ɗa ne akan abin da Allah ya ma wasu zai yi ka ce kai kana da tiriliyan sittin akwai wanda abin da Allah ya bashi ya baka kai idan ka ce kana da tiriliyan ɗari sai ka waiga ka gani akwai wanda Allah abin da ya bashi ya baka kiran duk abin da Allah ya baka kaɗan ne Allah ya baka Allah subhanahu wataala ya ce sai na halakar da shi ya ga cewa sai ya buwayi al'umma kowa ya kafa sukuni Allah ya ce sai na yi maganin shi kuma Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce wannan nawa ne amma na kan ba wasu ko Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina ko ba ka bane Allah ya ce mana mutum na biyu wa rajulun fi shakkin min amrillah da mutumin da yake kokonto akan al'amuran Allah ina dubowa yana ci malam Ahmad Kabale yana gabatar da addu'o'i kan wannan zabe da ake ta shirye-shirye a kansa wannan zaben Allah ya fidda mu lafiya duk tashin tashi na Allah ya kawar wasu na kallon zaben a matsayin Allah ba zai iya ba wani ba wasu na ganin sai Allah ya kwace a wurin wani wasu na ganin cewa mu ne Allah zai ba to kowane opposite sai ga suna ganin ai Allah ba zai iya ba to sai ka ci subhanallah saboda akwai sauran imani a tare da kai ne malam Muhammad wani yana ganin ta yaya Allah zai ba malam a wasu na ganin ta yaya Allah zai ba malam ba to wannan ba kankanin hadari bane a cikin addinin musulunci koma ga Allah roƙi Allah Allah ya zaba mana abin da yafi zama alheri Allah ya zaba mana abin da zai fi zama alheri duk abin da zai zama tashin tashina damuwa da cutuwa ga al'umma Allah ya kawar mana da Allah mun tuba Allah ta yafe mana mutum na uku shine wanda ya ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah manzon Allah ya ce shi ma karka tambaya ina ne makomai shi ranar lahira ki kuku ya za a yi kawai shikenan an gama da Allah ka yafe mana shi yasa kashin malamai da suka gabata suke cewa ana gano ilimi na malami ne na Allah da annabi ne ko ba na Allah da annabi bane idan aka ga wannan malamin yana tura mutane ne zuwa ga karsu yadda ɗeba ƙauna daga samun rahmar Allah sannan baya jan wayannan al'umman zuwa da sabon Allah malamai suka ce daga nan ake gane ilimin wannan malamin na Allah ne ko ko na shaitan ne domin wanda yake ilimin sa na shaitan ne ai shi dama zai ja ka ne dama ya fasar da shi ko ba ka shaitan ya faɗa ba thumma la'abu janna lahum siratakal mustaqim haka shaitan ya faɗa yace Allah duk hanyar da mutane za su bi ta kai su gidan aljanna yace Allah sai na tsaya a tsakiyarta mutum ya ga hanyar yace kai wannan hanyar akwai wahala masallaci na je masallaci kafin liman ya shiga abada sai ka ce wani tsoho ka gani a lahira Allah mun tuba ya kai dan uwana sai ba kauna daga samun rahmar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada daidai da zulubin sa yake da shirka inda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Abdullahi bin Abbas ya ruwaito yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jingide sai wani mutum ya shigo sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man kaba'ir wai me ake nufi da manyan manyan zunuban nan da Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin ba zai yafe su ba Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace masa ashirku billah yin shirka da Allah abinda Allah ne ke iya yi ka ce wani boka ko wani malami ko wani matsafi zai iya maka shirka ne dan wana a je danka wallahi Allah ya kare ni wani kanu min rahmatillah da kuma ɗeba kauna daga samun rahmar Allah shi ma wannan ba kankanin kaba'ira bane ya kai dan uwana a ƙarshe hudu ban take cewa yardanka da abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta maka to dalili ne ishara ne akan ƙarfin imaninka da yanayin girman ladan da Allah subhanahu wataala zai baka da kuma alaman cewa Allah subhanahu wataala yana sanka shi yasa ya zabe ka domin Imam Anas bin Malik ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce girman lada yana tare da girman bala'i da musiba da Allah subhanahu wataala ya jarabci bawa ne da shi dama ka karanta ayatin alqur'ani Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin kuma haka Allah ya ce ba kenan idan Allah subhanahu wataala yana son ka to zai jarabce ka ya gwada kai gari yaya za ka yadda ko ko ba za ka yadda ba wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu idan Allah yana san al'umma sai Allah ya jarabce su ban maki mu ma muna cikin jarabawa Allah ka sa mu shi wannan jarabawa Allah ka sa mu shi wannan jarabawa manzon Allah yace faman radiya falahu riba duk wanda ya yarda da abin da Allah ya hukunta to shi ma sai Allah ya yarda da shi wa man sakata falahu sakh wanda ya fushi da abin da Allah subhanahu wata'ala ya zartar ko ya zartar masa a rayuwarsa ko ya zartar masa a kan kasuwancinsa ko ya zartar masa a dukiyarsa kai ko ya zartar masa a ƙasarsa ko a jiha ya ki yadda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah shi ma ya yi fushi da shi kai ko kafin Allah ya fushi da mutum ina mutum zai tsinci kansa inda babu da Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka sa wannan jarabawa ne a gare mu Allah kuma ka sa mu wannan jarabawa sai fatan alheri cewa Allah subhanahu wataala ya sa wannan zabi lafiya Allah kar ya sa a zubta jini akan wannan zabi Allah ka tsare mana kasar mu Allah ka tsare mana jihar mu Allah ka tsare mana rayukan mu duk da jin daɗi na Allah ka tsare innahu wali zalika al-qadru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي يدبر الأمر كما يشاء ويؤتي ويزيد ويمنع بما يشاء ويعلم ما تخفي الصدور القائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين الذي عد الخالقين من رحمة الله من العارفين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الكريم القائل في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا إخوة الإيمان إن موضوع خطبتنا اليوم ستدور عن إرضاء بحكمة الله تعالى ولا تقنط من رحمة الله إخوة الإيمان تمر بالإنسان أقوال تحمل معها الخير وأخرى تحمل معها الشر والإنسان كما قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط فبعضهم يرغب في الضرورية فيقر إن تأخر والصالحون لا يقنطون من رحمة الله فلم يقنط خليل الله من الذرية رغم كبر سنه وعقيم امرأته قال سبحانه وتعالى ونبئهم عن بيت إبراهيم اتقلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال لقالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبار فلم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقبل من رحمة ربه إلا الضالون والقانون إخوة الإيمان هو أشد الياس من الشيء إخوة الإيمان كذلك لم يأس يعقوب عليه الصلاة والسلام من عودة ولده يوسف عليه الصلاة والسلام بعد فقده بعد فقده لسنوات وهذا بعد أن فقد الولد الثاني قال جل جلاله مخبرا عن يعقوب عن يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فيا عباد الله آكم قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم يقول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فلم يقطع أيوب عليه الصلاة والسلام الأمل والرجاء في عودة صحته وعافيته إليه بعد بضعة عشر عاما من المرض والفقر والمعاناة بقوة الإيمان إن القانتين من رحمة الله من الثلاثة الهالكين أولئك الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره على عزة ورجل في شك من أمر الله والقلب من رحمة الله قال بعض السلف إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقرأ الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله إخوة الإيمان إن الياس والقنوط من روح الله ورحمته من الكبائر المقرونة بالشرك بالله عن عباس عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والإياس من روح الله والغرور من رحمة الله ولذاك يا عبد الله بقضاء الله وقدره دليل على قوة إيمانك وعظم ثوابك واصطفاء الله لك بمحبته فعن عباس فعن فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سقط فله السقط اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واحسن اللهم ولاه امورنا اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم